الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية إسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin na Masjid Da'wat wal Irshad domin ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka na Sunan Abi Dawud yau muna a takwas ga watan Ramadan hijira daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ya daidai da shekarar miladiya 2025 2025 a wannan shine darasi na shidda ko shine darasi na shidda a cikin wannan kitabukin kitabu at-tahara taken karatunmu na yau shine fahayya ala jannati adnin fa innaha منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم wannan baiti in na karanta su har sai ka jikina tashi take kuma daɗin shi a bar shi haka nan ka a fassara shi sai dai matsalan ba kowa ya san ma'anar shi ba yake cewa fa hayya ala jannati adnin fa innaha منازلك الأولى وفيها المخيم yace ku tashi ya ku jama'a zuwa neman aljanna domin ita ce gidanku na asali ita ce gidanku na farko a cikin ta ne ke da kaimomi na musamman na rayuwa me yake nuni da ita ce gidanku na farko Allah yake ce ma kakanmu a wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna muka ce ya kai annabi adam ka zamna da kai da matarka a cikin aljanna sai ya kasance gida na farko na kakanmu ma'aikinmu annabi adam shine aljanna ashe asalinmu shine aljanna sai da ƙarshe ya aza wata tambaya yake cewa fahaltura na'udu ila awtanina wa nusallamu yace ya kai kyau wai shin hal gidan na asali ko zamu koma a cikin sa wannan tambaya ce da kowa ya kamata ya mame ya ma kansa wai shin wannan gidan namu na asali aljanna har ko za mu koma wani sallamu don saboda mu rabu da wahala da jaraba ta duniya da kuma ta lahira Allah dai madaukakin sarki yayi alkawari ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur ya ku mutane alkawarin Allah gaskiya ne ne alkawarin da Allah ya muna shi ne duk wanda ya abin kwarai zai mai da shi a gidan shi na asali duk wanda ya bi shi zai mai da shi a gidan shi na asali shi ne aljanna sai Allah yake kada rayuwar duniya ta shagaltar da ku ta ruɗe ku kada mai ruɗarwa ya ruɗar da ku wane ne shi ne shaidan shi yasa yace walakin na sabiyul aduwi fa hal tura na'udu ila awtanina wa nusallamu na tuno da wannan baitin ne kasancewar muna a lokacin Ramadan lokaci wanda shi ne mafi sauƙin lokaci na samun dacewa da aljanna wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin abubuwa guda uku wanda dukkanin su abubuwa ne wanda suke dalili na mutum ya samu aljanna abu na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza kana awwal yawmin min ramadan futihat abwabul janna falam yughlaq minha bab idan rana ta farko ta Ramadan ta yi za a buɗe ƙohohin aljanna ba za a liƙe ƙoha ko ɗai ba. Don nisa za a buɗe ƙohohin aljanna don saboda mutane su samu damar shiga su yi abin da zai su a cikin aljanna. Sane ce wa gullikat abuwa bunna falam yuftah min habab za a liƙe ƙohohin wuta ba za a buɗe ko ƙoha ko guda daga cikinsu ba. Don ne don saboda ba a so su shiga a wutar. sannan kuma sai manzo Allah yake cewa wana da munadin ya baghi alkhairi aqbil wa ya baghi sharri aqsir ya kai mai neman alkhairi ka zo ga lokacin alkhairi yayi ya kai mai neman shari ka kare dan a wannan watan ba a shari sai da karshe manzo Allah ya ce walillahi utaqa'u minan nari wa dhalika fi kulli layla a kowanne dare Allah yana yantar da wasu mutane daga wuta zuwa aljanna ashe mu zage damtsi domin neman wannan gidan namu na asali shine aljanna Allah ka ba mu ikon yin haka idan bu manta ba a yau za mu tashi a muna har yanzu muna a cikin babu sifati wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam bayan bayani akan sifar sifar arwallan manzon Allah za mu tashi hadisi na dubu ɗai hadisi na ɗari da goma sha tara malai ce haddasa na musaddadun musaddad ya ba mu labari حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم بهذا الحديث يا با ملابار وانا حديث معنا حديث دمو كي أجياء وانت النسمة قال يتي فمضمض سيكون قريبا كنسا واستنشق يشاك من كف واحدة لغا تاهي هنو قدا معنا كركري ودشاك ودكنسو أتاهي هنو قدا يفعل ذلك ثلاثا yana aikata haka sau uku kamar da muka yi bayani kurkure baki da shakawa a lokaci guda ake yin su yace summa zakara nahwahu sannan sai ya ambaci kwatankwacin wancan hadisin da ya gabata حدثنا أحمد بن عمرو عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب عن أمر بن الحارث أن حبان بن واسع للي حبان بن واسع حدثه يا باشي لاباري أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد أكن جوا ما أيفين سياباش لاباري أكن جوا ياجي عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر ينا أنبتاوه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكن جوا ياجي منظر الله فذكر وضوءه سي أنبتي أرولرت منظر الله وقال يتي ومسح رأسه سيشاه كنسا بماء دوسروه ghairi fadli yadayhi ba ruwan sauran yake da suna hannunsa ba ma'ana ya sha hama kansa da ruwa ba ruwa na sauran hannunsa ba ma'ana sabin ruwa ya ɗiba sannan ya sha hama kansa ba sauran ruwan wanke hannu ba su ya sha hama kai shine abin da yake nufi ghaira fadli yadayhi ba sauran ruwan da ya sha hama ya wanke kai da su ya wanke hannu da su ba wa ghasala rijlaihi bayan ya wanke ya shafa ma kansa sai ya wanke kawahuwansa hatta anqahuma har sai da ya tsaftace su shine anqahuma ay azala alwasha anhuma wannan hadisi abin da yake nuna wa shahar kai ruwa na musamman ake ɗiba dan an ce danyi ake shafa musu ba shi ke nuna ba danyin da ka wanke hannu da shine kuma zaka koma ka shafa ma kai sannan kuma shahar kunnuwa shi ma ba a sake ruwa ruwan da dai aka shaha ma kai da ɗanyin shi ake shaha ma kunnuwa malai ce haddasana ahmad ibn muhammad ibn hanbal haddasana abu al-mughira haddasana harizun حدثني عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي سمعت المقدام بن معدي كرد الكندي قال ياتي أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء أنظم منظم الله da ruwan arwallah fatawadda'a sai arwallah fa ghasala kaffaihi sai ya fara wanke tahin hannunsa talatan sau uku thumma tamadmada sannan ya kurkure baki wastanshaka ya shaka ma hanci talatan sau uku wa ghasala wajhahu ya kuma wanke huskarsa wa wajhahu talatan sau uku thumma ghasala dira'aihi sannan sai ya wanke zira'insa na hannu salasan shi ma sau uku salasan sau uku ma'ana na dama sau uku na hagun sau uku sun ma masa habira sihi sannan ya shafa ma kansa wa uzunai da kunnuwansa zahiri ma a samansu shi ne zahiri ma ina mai tambaya ta jiya in baka shi na ran nan buga na yau ya shafa zahiri ma a bayansu wa batinihi ma da cikinsu ظاهر سمنسو باطن تكنسو ما ليتي حدثنا محمود بن خالد ويعقوب بن كعب الأنطاكي لفظه معنى ألفظ قال سنت حدثنا الوليد بن مسلم عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المقدام بن معدي كرب wannan suna yana daga cikin sunaye wanda ya kamata a raya miqdam ba ne shin sa a cikin sunaye na'am ina rubuta sabin sunaye ne don ina yawan samun masu, masu sabin ɗiya suna a ba shi suna in ka ba su tsohon suna su ce wannan suna a ba ni sabo-sabo kaga sai a yi ta ɗaukowa ciki ana ba su mikdam ne ko? jayyid yawa mikdam na'am ya ce daga mikdam bin ma'adikar sahabi ne kuma ƙala ya ce ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam na ga manzon Allah tawadda a yana alwala falamma balaga masha ra'sihi lokacin da ya kai wurin shafar kansa wada kaffaihi ala muqaddami ra'sihi ya dora tahin hannunsa akan farkon gashinsa fa amarrahuma sai ya tahi da tahin hannu hatta balaga alqafa sai da yake wajen kiyar kai ita ce alqafa thumma raddahuma sannan sai ya maido hannuwan nasa ilal makanin lalli bada aminhu zuwa wurin da ya fara daggare sa qala mahmudun mahmud yace qala akhbarani harizun a me yake da suna a riwayar mahmud yace akhbarani harizun hariz ya bani labari maliki haddathana mahmud ibn khalid wa hisham ibn khalid al ma'na ma'ana qala sunti haddathana al walid bi hadha al isnad walid ya bani labarin wannan isnadin kala yace wa masaha bi udunaihi sai ya shafa ma kunnuwansu kunnuwansa zahirihi ma saman su bayan su wa batinihi ma da kuma cikin su zada hisham hisham ya kara wa adkhala asabi'ahu fi simahi udunaihi sai ya sanya ɗan yatsunsa a cikin karan kunnuwansa an gane ko ma'ana ɗan yatsun ya sa da su ya shafa mala ya ce haddasana mu'ammalun kahin mu ci gaba yana rikin waɗanda rika shi ko matsaloli shi ne mutum ne ya yi arwalla sai bayan ya ƙare arwalla sai ya tuna da cewa ashe bai kurkure baki bai shaƙa ma hanci ba ya zai wanda ya sani daga hannu ya ba mu amsa mutum ne yana ya kare arwallah sai kuna kai ashe ban kurkure baki ban shaka ma hanci ba ko kuma ɗaya daga cikin su bai yi su ba bayan ya gama arwallah na'am qala rabiru kawai zai yi su ne ya ci gaba da arwallah dan me yasa ba sa daga cikin arkan ba sa daga cikin farillai an gane da kyau ko jazakumullahu khairan ina wannan amalikiya kenan amma in ba malikiya ba ne su ba su da bambanci duk abun arwallah dole kowanne sai ka yi amma wannan bambancewa da malikiya suka yana da mahimmanci sosai kuma yana sauƙaƙa al'amura yana sauƙaƙa fahimtar arwallah kenan in ka manta da kurkure baki ko kuma shaƙa mahanci ko dukkanin su guda biyu bayan ka ƙare arwallah ka tuna to sai ka shaƙa ma hancin ka kurkure bakin ka shaƙa ma hanci shikenan an gane da kyau ko to idan kuma tsakiyar arwallar cewa ka kawo wajen kafa za ka wanke kafa sai ka tuna da hanci da baki ya za ka yi an gane da kyau ko sai ka bari sai ka kammala an gane ko sannan ka komo ka kurkure baki ka shaƙa ma hanci ba ka komowa ka ce ka shaƙa ma hanci sannan ka ce gaba ka bari ka kammala tunda ka fara da kawa ko ka kammala sannan sai ka mi ka kurkure baki ka shaƙa ma hanci kishiyar in huska ce ka manta kana cikin wanke kafa sai ka tuna baka wanke huska ba ya za ka yi aha eh sai kuma ya wanke huska sai ya komo kawa sai ya ci gaba eh zai yi jazakumullahu khairan haka ne na'am huska ce tunda tana daga cikin farillan arwalla kenan ita za a wanke huskar sai a komo kuma a dora ma'ana ba ci gaba za ka ba ba ci gaba da inda ka tsaya ba ka wanke huskar sai ka komo ka wanke hannu sai ka ci gaba ka koma ga kawahu haka kuma shi ma ka kare arwallan ne sai ka tuna huska baka wanke ta ba ko hannu baka wanke ba shi ma haka ne zaka yi zaka komo ka wanke hannu sannan ka yi abin da yi zuwa gaba wannan shi ne kenan to za mu gani akwai lokacin da kuma in ka manta baka wanke huska ba to a wulace gaba ɗaya sai ka sake ta wani lokaci ne wannan za mu gan shi a nan gaba akwai babi na musamman akwai akan haka مالي يتي حدثنا مؤمل بن الفضل الحر الحراني حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الله بن الألاء حدثنا أبو الأزهر المغيرة بن فروة ويزيد بن أبي مالك أن معاوية توضأ للناس كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ معاوية يا إما متاني أرولا كما يندق مزاء الله ينعي falamma balaga ra'sahu a lokacin da yake wajen shafar kai gharafa gharfatan min ma'in ya kamfato kamfato wata ruwa ma'ana ya kwaso ruwa fa talaqaha bi shimalihi sai ya sa ruwan ga hannunsa na hagun kenan da dama ya ɗebo ruwan sai ya sa ga hannunsa na hagun an gane da kyau ko hatta wada'ahu ma ala wasati ra'sihi sai ya sa hannuwan nasa a tsakiyar kan nasa an gane da kyau ko hatta kataral ma har sai da ruwa suka yi daso bayan yayi shafar auka da yaqturu ko kuma sai da ma ruwan suka kusa su daso summa masaha min muqaddamihi sannan sai ya faro daga farkon gashin ila muakharihi har zuwa ƙarshen sa wa min muakharihi daga kuma ƙarshen nasa ila muqaddamihi zuwa kuma farkonsa abin da yake ni kun ga wani nau'in shafa kuma shine bayan ka sa ruwa ga abin ga sai ka fara daga tsakiya an gane ko ka zuba a tsakiya in misali a ce ka dan ɗebo ruwa kaɗan haka ka fara da tsakiya yanzu sai ka faro daga nan ka taho ka komo amma daga ina ka fara daga tsakiya ka fara azawa wannan shine kenan an rawaito Mu'awiya yana haka kuma ya ce ya ga manzo Allah yana yin haka. Mali yace haddathana Mahmud ibn Khalid haddathana al-Walid bi hadha al-isnad qala yace fatawadda thalathan thalathan sai Mu'awiya yayi arwalla wanki uku uku wa ghasala rijlaihi ya wanke kawahuwan shi bi ghairi adadin ba tare da kilgo ba idan wannan sai ƙara tabbatar mun da shi wajen wanke kawa duk da an ce uku ake yi ko da ka yi baka kilga ba duka wannan bai tasiri akan arwallarka dan an rawaito muawiya yayi kuma yace ya ga manzo Allah ya haka nan wannan ma kuma shine aka yawan yi da ya mutun ya tsaya kirgon wankin kafa mali yace haddathana musaddad haddathana bishr ibn al-mufaddal حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت تتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا manzo Allah ya kasance yana zo muna fa haddathatna sai ta ba mu labari annahu qala akan cewa manzo Allah ya ce isku bili wudu'an ki zuba mini ruwan arwalla kina wannan sahabi ce take cewa manzo Allah yana zuwa wajen su ziyara sai wata ran da yazo yace ka zuba mishi ruwan arwalla فذكرت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ta ambata yanda ta ga manzo Allah yana arwalla a lokacin qalat tace fihi a cikin a cikin bayani da tai fa ghasala kaffaihi talatan sai wanke kayan hannunsa sau uku wa wadda'a wajhahu ya wanke huskar sa ita ma talatan sau uku wa wadda'a ay wa ghasala wa madmada ya kurkure baki wasan shaka ya shaka marratan so guda wa wadda'a yadaihi sannan sai ya wanke hannayensa talatan talatan sau uku uku wa masaha bi ra'si sai ya shafa ma kansa marratayn sau biyu yabda'u bi mu'akhkhari ra'sihi yana farawa da farkon gashin sa thumma bi muqaddamihi sannan kuma ya zo zuwa ƙarshen sa wa bi udunaihi da kuma kunnuwansa kiltaihima gaba ɗayan su dukkanin su yana shahawa zuhurihima wa butunihima wajensu da cikinsu wa wadda a rijilaihi salatan salatan sai ya wanke ƙawawansa uku uku qala abu daud abu daud yace wa hada ma'ana hadithu musaddad wannan shine ma'anar hadisin musaddad hadisi ne kuma hasan wannan hadisi kun ga mun samu ni kare ko karin da muka samu kun wajen wanke gabobin akwai baki so guda ya wanke sa sai ya komo huska ce ko kai wa masaha bi ra'sihi marratayn a kai tace sau sau biyu ya yake da suna ya shafa masa an gane da kyau ko? jayi to wannan ruwaya ta cewa kai so biyu ya shafa mishi malamai suna fassara guda biyu amma ya kasance wannan lafazin shi bai inganta ba ko kuma ya kasance a'a tahiyya da komowanni ta hada a matsayin ne a matsayin guda biyu mun gani a jiya ka'ida imamun nawawi yake ce yake cewa duk hadisin da yace ana shafa guda uku to da ifi ne ma'ana ka'ida ce ta dake da take nuna maka ashe shafa guda ake yi mali ce haddathana ishaq ibn isma'il haddathana sufyan an ibn aqil bi hadha alhadith yughayyiru ba'd ma'ani bishr shi ma ya bashi labarin wannan hadisin amma shi ya canza wasu ma'ana ta bishr ma'ana lafazin ya bambanta da na wancan na musaddad qala fihi yace a cikin sa wata madmada ya kurkure baki wastansara salasan ya hace sau uku حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الحمداني قال سكت حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها وظل ياي أرولا أوجنت معنى أجبنت فمسح الرأس كله سيشاه ما كيس يشاه ما كان سجبان min karni sha'ari daga saman gashi shine karni sha'ar an gane ko ko farkon gashi kulla nahiyatin a kowanne bangare limun sabbi sha'ari har zuwa ƙasan gashi la yuharriku sha'ara an hay'atihi baya motsa gashi daga yanda yake ma'ana baya turmuza gashi idan baya yin haka ya murza an gane ko idan gashin dai kamar yanda yake haka yake tafiya ya komo ba tare da ya ya bibbirkice shi ba jayyid gani yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kula da yin arwalla a gaban sahabbai dan saboda su ne dan saboda su koya su ma ya kamata a ce mun yi haka iyalin mu rika yawan yin arwalla a gaban su dan saboda su haddace wannan shine kenan akwai yana ɗaya daga cikin kisas da ake rawaitowa wanda malamai suna ganin kisar bata bata inganta ba amma ana yawan kawo ta a wajen babi na ta'alib shine aka ce alhassan da hussein ne suke tahe sun hito bakin masallaci sai suka isko na tizo yana arwalla suka ga arwallar tashi sai a hankali bai iya arwalla ba yanzu suka yi tunanin ya ya kamata su koya ma nattijan nan arwalla sai Hassan ya ce ma Husaini to yanzu yanda za mu yi muje mu ce ya raba muna gardama ni da shi wa iya arwala na ce kai kahi ne na ce na iya kai kuma ka ce kahi ne iyawa suka yi wajen latti suka ce masa baban muna so ka raba muna gardama gardama mi ce na ce na shi iyawa shi ma ya ce ya yi ni iya arwala ina so ni in yi arwala ka gani shi ma ya yi ka gani in ya so sai ka yi muna hukunci wa ya iyawa sai Hassan ya yi arwalla ya ƙari yawa Hussein ya arwalla irin yadda Hassan ya shi ma haka Hussein ya yi babu wani bambanci latti ko da ya gani ce a ya ce ai ni kuma hi ne iyawa ni ne ban iya ba to malamai suna kawo shi in babi ba da misali na hikima a wajen da'awa an gane ko an gani hikima ce suka yi da'awa ce suka ko ba da'awa ba da'awa ce shi kuma lattizon da yake Allah ya saba mai girman kai bane girman kai rawa ne tsiya ba ka wasu yawa zai kenan shekantaka ce kuke mini ko? wannan shi ne kira jayid mali ce haddasana kutaiba ibn sa'id haddasana bakr ya'ni ibn mudar an ibn ajlan an abdullah bin muhammad ibn aqil anna rubayya bint muawwad ibn afra أخبرته قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ta ga manzon Allah ta ce, Na ga manzon Allah yana arwalla, ƙalar ta ce, Fa masa sahu sai ya shahi kansa wa masa hama akbala min kuma ya shahi abin da yake gabansa wa ma adbara da abin da yake baya na gashi wasu da gaihi da sudukinsa menene suduk shine da yake da suna abin da yake tsakanin ijiya da kunnuwa wannan shi ake cewa suduk an gane da kyau ko jayyid kenan shi ma ya shahe sa wa udhunayhi da kunnuwansa marratan wahidatan shahawa guda kenan kunnuwa za ku ga kenan ashe haggehi anan shi ma ana ana shaha mishi bale ce haddathana musaddadun haddathana abdullahi bin daud عن سفيان بن سعيد عن ابن عقيل عن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه يا شاه ما كنسا من فضل ماء كان في يده أصور الروان da suka kasance ga hannunsa ma'ana bayan ya ɗebo ruwa ya yayyafa sauran ɗanyin da shi ya shaha a kan kansa حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا وكيع حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ bin afra annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a manzo Allah yayi arwalla fa adkhala isba'ihi sai ya sanya ɗan yatsunsa fi hujrai udunaihi a cikin ramin kunnuwansa kina wannan ramin sune hujrai al-udun maliki haddathana muhammad ibn isa wa musaddad qala haddathana abdul warith عن ليس عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة ناقا مزاء الله ينا شافر كي شاها وغدا حتى بلغ القذال حسيل يكي القذال وهو أول القفا شيني فرقون كير كي أنغانيكو شيني قذال فرقون كير كي وقال مسدد مسدد يتي ومسح رأسه kuma ya shafa kansa min muqaddamihi ila mu'akhirihi daga farkonsa zuwa ƙarshensa hatta akhraja yadayhi min tahti udunaihi har sai da ya huddo hannuwansa daga ƙasan kunnuwansa ma'ana dai da ya tahi ya komo ya sa a cikin kunnen ya huddo qala musaddad musaddad yace fa haddastu bihi yahya sai na ba yahya labarin wannan fa ankarahu sai inkarin maganar tawa قال أبو داود أبو داود وسمعت أحمد يقول ابن عيينة ناجي أحمد يناتي وابن عيينة زعموا كان ينكره sunyi in sunyi ikirarin cewa ibnu uyayna ya kasance na yana inkarin wannan hadisin wa yaqulu ay shahada talha ay shahada talha an abihi an jaddihi wani talha ne ake cewa ya rawaito daga babansa daga kakansa kenan shi yana ganin wannan riwayar akwai jahala a ciki ma'ana falhakin nan da aka ce bai san wani falha ba ne da aka ce ya rawaito daga babansa daga kakansa waye baban nasa waye kakan nasa suke cewa aljahalatu fi riwayati min asbabi dhufil hadith idan aka samu a cikin riwaya a cikin sanadi akwai wanda ba a san waye shi ba wannan yana jawo hadisi zaman to da ifi an gane da kyau ko jayyid maliki haddathana al-hasan bin ali haddathana yazid ibn harun akhbarana abbad ibn mansur an ikrimata bin khalid an sa'id ibn jubair an ibn abbas ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatawadda daga ibn abbas ya ga ma'aikin Allah yana arwalla fa zakara al-hadith kullahu sai ya ambaci hadisi gaba ɗayansa salasan salasan akan cewa wanke uku uku yayi qala yace wa masaha bi ra'sihi wa udhunayhi yayi shafa akan kansa da kunnuwansa mashatan wahidatan shaha guda shi ma wannan hadisin da'ifi ne jiddan min haythu sanad an gane ko ana iya samun hadisi da'ifun min haythu sanad wa sahihun min haythu al-matan an gane ko sanadin hadisi zaman to da ifi amma mataninsa abin da ya kumsa ya kasance ingantacce maliki haddathana sulaiman ibn harb haddathana hammadun haun wa haddathana musaddad wa qutaybah an hammad ibn zaid عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبيه أمامة وذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم سيا أنبتي أرولار منزان الله أبو أمامة يا أنبتي أن منزان الله كي أرولار قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المعقين manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shahar ma'akaini sune majrad la majrad dama shine inda hawaye suke suke gudana an gane ko shi ake cewa ma'ak jayyid qala yace wa qala yace al-udunani min ar-ra's sai yace kunnuwa daga kai ne ma'ana kunnuwa a cikin kai suke wanda wannan ne yasa malamai suke gani kenan shahar kai da shahar kunnuwa duk abu guda ne idan aka ce shahar kai farilla ce to su ma shahar kunnuwa shahar kunnuwa ya zamanto ne ya zamanto farilla jayyid qala yace Sulaiman bin Harbi yaquluhuma Abu Umama Abu Umama yana faɗin wannan qala Kutaiba قال حماد لا أدري هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من أبي أبامة ni ban sani ba wannan magana ta al'uduna ne minar ra'as daga faɗin manzon Allah ne ko kuma faɗin abu umama ya'ani kissat al'udunai yana nufin kissa ta wannan kunnuwan da aka ba da labari kala kutaiba an sinanin kutaiba ya ce daga sinan abi rabi'a kala abu dawud abu dawud ya ce wa huwa ibnu rabi'ata shi ne mai yake da suna ibnu rabi'a kuniyatuhu abu rabi'a alkuniyarsa ita ce abu rabi'a kenan ana ibnu rabi'a ne kuma abu rabi'a baban shi rabi'a ɗansa kuma rabi'a sai ana ce mishi ibnu rabi'a abu rabi'a an gane da kyau ko baban rabi'a kuma ɗan rabi'a sai dura wannan al'adar ta sanya ma iya sunayen uwaye al'ada ce wadda ta samo asali tun magabata suna yi domin har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haka ko ya samu ɗaya daga cikin ɗiyansa Abdullahi amma in ya kasance ma'aikinka sunan nasu sunan sai a hankali an gane ko to zaka samu ɗanka misali ma'aikinka sunan shi Abdul Inyas a yanzu wanda ke da suna Abdul Inyas kai tsaye shirka ce menene bawan Inyas na san da in yaskin na da rai ko shi ba zai yarda a ce ba a sa ma wani haka ba an gani da kyau ko a ce bawan shi ba a ce ma wane bawan kowa in ba Allah ba ba a jingina abdu da kowa in ba wa ba in ba sunan Allah ba yake biyowa baya shi yasa manzo Allah ma hatta bayu ya hada a ce musu bayu yace kada ku rika ce musu bayu na abdi abdi an gane ko domin wanda ya dace ya ce ma wani bawa na shi ne wa shi ne Allah sai dai rika ce musu ne ka da suna khadimi khadimi mai mini hidima mai mini hidima wannan shi ne kenan a takaice wannan riwayar ita ma da'ifi ya ce nan muka zo ƙarshen siffar arwalla babu bukan da za su zo su ma dai bayani ne akan adadin arwalla da abubuwan da suke warware arwalla Mala yace babul wudu'i salatan salatan. Babu mai bayani akan arwalla uku uku. Ma'ana mutum ya zo wajen arwalla ya wanke uku uku ko ina ya wanke uku uku. حدثنا مسدد حدثنا أبو أوانا عن موسى بن أبي عائشة عن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم للي ونمت يازو جماعة الله فقال سيتي يا رسول الله يا معيك الله كيف الطهور يا أكي أرولاه فدعا بماء في إناء سيما زعل الله يكرا أكاوم شروع أتنوني قالوا هو تقريا فغسل كفيه ثلاثا سيوانكي تاهي هنون سسوءكو ثم غسل وجهه ثلاثا سنن يوانكي هسكر سسوءكو ثم غسل ذراعيه ثلاثا سنن يوانكي ذراعي سسوءكو ثم مسح برأسه سنن يشاها ما كانسا fa'adkhala isba'aihi sai ya sanya ‘yan yatsunsa asabbahatai ne manuniya su ne asabbaha ko asabbaba ya sanya ‘yan yatsunsa manuniya ba na udunaihi a cikin kunnuwansa kinan haka thumma ghasala rijlaihi salasan salasan sannan ya wanke kawahunsa sau uku uku thumma qala sannan yace haka dal wudu'u haka ake arwalla faman zada ala hada duk wanda ya ƙari akan wannan ma'ana ya wuce uku au naqasa ko kuma ya rage akan ukun nan malamai suka ce wannan tan au naqasakin nan kalima ce wanda aka samu waham a ciki an gane ko in aka ce ko ya rage akan uku kenan me yake nunawa ba a yin ƙasa ga uku alhali kuma ga ruwayoyi zamu gani a nan gaba da suke nuna a ya halatta a yi nawa a yi biyu ko ɗaya ya ce duk wanda ya yi ƙari akan wannan ma'ana akan wanki uku fakad asa a wa zalama kenan sai ku tsallake na ƙasakin nan za a karanta ta amma wahamce ba aiki da ita fakad asa a wa zalama to haƙiƙa ya yi ya munanta kuma ya yi zalunci an gane da kyau ko au zalama wa asa'a ko kuma ya yi zalunci ya munanta wannan me yake nuna muna wannan yana nuna muna hatsarin bid'a hatsarin ƙari a cikin addini ku ji anan manzo Allah ya siffanta wai a wajen arwalla ka zo ka yi wanki hudu hudu misali ko wanki uku uku manzo Allah ya ce ka munanta kuma ka ma yi zalunci kai kana ganin ka kyautata amma sai aka ce ka yi ka yi zalunci domin kamar kace manzo Allah bai iya bane ko shine shine suke cewa duk wanda ya bid'a faqad za'ama anna an-nabiyya khalafa ar-risala duk wanda ya kirkira wani abu a addini to kamar yana cewa ne manzon Allah yayi ha'inci bai cika sako ba wannan shi da kenan malai ce babul wudu'i marratayn babi mai bayani akan babin yi bayani akan arwalla wanki biyu-biyu ma'ana babin da ke nuna ya halatta a wajen arwalla mutum ya yi wanki biyu حدثنا محمد بن الألاء حدثنا زيد يعني ابن الحباب معنى زيد بن حباب حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي أكن أبن يا أبو أحد نعم يأتي حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الأعرج عن أبي هريرة لك أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين لك منظر الله يا يأر والله مرتين مرتين معناه وانكي بيو بيو قوة تيقب آي وانكي توانكي بيو بيو حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا هشام بن سعد حدثنا زيد عن عطاء بن يسار قال قال لنا ابن عباس ابن عباس يتيمنا أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ shin kuna so in nuna muku ya manzo Allah ya kasance yana arwalla fada'a bi ina'in sai kira da akawo masa wani abun arwalla wata ƙwarya fagatarafa fihi ma'in wadda ƙwaryar akwai ruwan arwala a ciki fagatarafa gurfatan biyadihi al-yumna sai ya kamfato ya kwaso kwasowa da hannunsa na dama fatamadmada sai ya kurkure baki wasan shaka ya shaka ma hanci kun ga dalili na matsalar da muka wuce ko ko kuma ta matsalar muka ce mutum ne zai zo kai sai ya kurkure bakin shi ya kare ya kare arwallah bai wanke hannu daga farko ba a ranar ta yi ko ba ta yi ba muka ce ta yi ko kun gani gashi an rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yin haka kenan kai tsaye ya zuba ya sa hannu ya kurkure baki wasan shaka ya shaka ma hanci aha summa akhadha ukhra sannan ya ƙara ɗebo wasu ruwa fa jama'a biha yadaihi sai ya haɗa hannayensa a sun magasala wacce sannan ya wanke huskarsa ma'ana ya ɗebo ruwa ya sa a cikin hannayen nasa ta hannunsa duka guda biyu ya sa hannu biyu ya wanke huskarsa kenan shi ma ana yin haka sun ma aka da ukra sannan ya ƙara ɗebo wasu ruwa fa gasala biha ya da yumna ya wanke hannunsa na dama to amma a nan dole ne in dai har ka san farko baka wanke hannunka ba to dole in ka zo a wajen wanke hannu zira'i dole ka faro tun daga nan an gane ko ka wanke nan kenan maimakon wancan na farkon da baka yi ba tunda dama asali wanke hannu in aka ce aliyat duka wannan duka yana a ciki an gane da kyau ko shine kenan wa aidiya kuma aha ya ce ina ne sun ma aka za ukura sannan ya ƙara ɗebo wasu ruwa fa gasa na biha ya da yusra sai ya wanke hannun nasa na hagu sun ma kaba da kaba zatan minal ma'i sannan ya yi wata ɗiba ɗiba ta ruwa sun ma nafa da ya dahu sannan sai ya kakkaɓe hannunsa shi ne nafa ba sannan ya kakkaɓe hannunsa sun ma masa habiha ra'sahu ya shafa ma kansa wa udunaihi da kunnuwansa sun ma kaba da kaba zatan ukura sannan ya ƙara ɗebowa wata ɗebowa ta daban min alma'i daga ruwan farasha ala rijlihi yumna sai ya zuba su akan kafarsa ta dama wa fiha na'lu alhali kafar akwai takalmi a ciki malamai suka ce nan yan akwai tajawuz yana nufin khuffi an gane da kyau ko jayyid a me yake da suna ba annal yana nufin duddigen kafa domin duddugen kafa shi ma ana ce mishi na'ad an gane da ke ko kenan ba ana nuna takalmin ba kenan sai ya ɗebo ruwa ya zuba akan faukal kadab ya zuba akan diddige wa yadin da wani hannu tahtan na'al a ƙasan diddige sun masana abil yusra sannan sai da kafa ta hagun mitla dalil kwasan gacin haka domin da aka ce ya wanke saman ƙafa sai kuma aka ce ya biyo ta ƙasa in aka ce anna alkena ana nuhin takalmin su ma ya wanke su an gane ko kenan shi sa dole za a cewa akwai tajawuz anan anna al'anan yana nuhin ƙasan duddige ai inda ake sa anna al inda ake sa takalmi inda mun yi bayani anna al shine takalmin da ba su rihe sama to ƙasan shi ma na ƙafa ana ce mishi na'al a takaice da ya wanke ƙafa sama da ƙasanta haka ita ma ta dama ta hagu mai mata haka nan mali ce hasan hadisi ne hasan lakin na mashal qadami shazun sai dai shahawa da aka cewa a nan yayi kalma ce wadda take shazza mun yi bayanin cewa alhadisu shaz huwa ma khalafa fihi as-siqatu man huwa awsaqu minhu shine siqa ya saba ma wanda suka yi shi zama siqa ma'ana da aka rawaito hadisin anan yanda aka nuna shi ne manzo Allah ya yi arwalla gaba ɗai da ya shafa ma kai ita ma ƙafa sai ya zo ya shafa mata sama da ƙasa maimakon ya wanke ƙafa sai ya shafa mata sama da ƙasa to wannan shafar da aka ce ya yi ita ce shafza domin in dai ba huffi ke gare ka ba to ba za ka yi mi ba ba za ka yi shafa ba idan tun da bai da huffi dole wanke su ne zai malai ce babul wudu'i marratan marratan wannan dai yana nuna halacci mutum ya arwalla wanki biyu-biyu ya wanke kowace gaba wanki biyu-biyu shi kuma wannan babu mai bayani akan alwudu umarratan marratan halacci mutum ya arwalla ya wanki guda-guda kowace gaba ka wanke ta da wanki guda-guda حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم shin ba zan ba ku labarin arwallon manzon Allah ba? Fata wadda a marratan marratan sai ya yi wanki wanki guda guda. Wannan sai ke nuna halaccin mutum ya yi arwalla wankewa guda guda. Kenan arwalla dangane da wanki malamai suna fassara sa suna kasa sa kamar haka. Wanki na farko suna cewa farilla ne. Wanki na biyu mustahabbi ne wanki na uku sunna ne kenan in kai guda kayi arwalla in kai wanki biyu kayi mustahabbi in kai na uku kayi sunna wannan shi ake ce ma al-isbaghu fil wudu'i cika arwalla wannan kuma shi yayi amma idan da larura to kuma sai ya kasance kai yanda ta dace yanda ta samu shi zai ma'ana ruwa kaɗan ne ke yi daga misali fiya wata ce za ka yi arwalla da ita in ka ce ka yi wanki uku ina ce kamin ka kawo kafa ta ƙare kenan sai ka yi wanki guda guda a nan kai shi ya dacewa don saboda ka samu kafar ita ma ta samu ruwa ko sauran gaɓoɓin su samu ruwa mali ce babun fil farqi bainal madmadati wal istinsha babu mai bayani game da bambancin da ke da kwai tsakanin kurkure baki ko kuma raba kurkure baki da al da shaƙa ma hanci ana mutum ya zo ya kurkure baki sai ya ƙare sau uku sannan ya ɗebo ya shaƙa ma hanci shi ma daban shi ne abin da yake nufi maliki haddasana humayd ibn mas'ada haddasana mu'tamir qala sami'tu laytan naji lay yadhkuru an talha yana bada labari daga talha an abihi daga ma'aifinsa an jaddihi da kakansa qala yace dakhaltu na shiga ya'ni ala annabi sallallahu alaihi wasallam na shiga wajen ma'aikin Allah wa huwa yatawadda'u yana arwalla wal ma'u yasilu min wajhihi alhali ruwa suna kwararowa daga huskarsa wa lihiyatihi da kuma gemensa ruwa suna kwararowa daga huskarsa daga gemensa ala sadrihi suna zuba akan kirjinsa fara'aituhu yafsilu bainal madmadati wal istinshaqi sai na gansa a cikin arwallar yana raba tsakanin kurkure baki da shaƙa ma hanci sai dai hadisi ne da'ifi ina malam ya kawo wannan hadisi da ya nuna muna duk wanda yake maka a wajen arwalla ana raba kurkure baki da shaƙa ma hanci to hadisin da ya dogara da shi bai inganta ba don haka kurkure baki da shaƙa ma hanci lokaci guda ake yin su a ɗebo a kurkure a zubda wanda ya sauran a shaƙa ma hanci a haje a yi na biyu a yi na uku mala ya ce babu babun filistintari babi mai bayani game da alistintar menene alistintar shine hacewa an gane da kyau ko shakawa hacewa in ka shaka sai ka hace in ka shaka baka hace ba to kawai baka yi manuwar shakar hancin bane don me hikimar shakar hanci shine in ka shaka ruwan nan da kasa kamar za su wanke maka hanci ne to in ka bar su kenan ka bar daudar amma in ka hace kenan ka hace ke ne ka hace ke daudar ba dauda ba ma ya tabbata a hadisi ce dan ma yana kwana a cikin hanci lokacin da ka tashi ka shaka ka hace ko ka hace ke ka hace ke mutunan banza go wannan shine kenan حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء idan ɗayanku yana arwalla to ya sanya ruwa a cikin hancinsa summa liyansur sannan sai ya yace hancin nasa haddathana ibrahim ibn musa haddathana waqi'un haddathana ibn abi dhi'b an qaris an abi ghatfana عن ابن عباس قال رأيت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين كوريك شاك روا سوبيو بالغتين تارد كي مقرى أو جن شاك أور أو ثلاثا فو سو أكو وشاك سوبيو فو سو أكو دين لكو كياي حدثنا قتيبة بن سعيد في في آخرين قالوا سكتي حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة أجبابنسى لقيط بن صبرة قال يتي كنت وافد بني المتفق بني المنتفق نازو أوجم جماعة بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق وكما نازو أتكين جماعة تسوكزو wajen manzon Allah a cikin mutanen Banul Muntafiq shine kenan ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzon Allah qala yace falamma qadimna ala Rasulillah lokacin da muka zo a wajen manzon Allah wannan sunan ya kamata mu sashi a dictionary laqit shi ma sunan sahabi ne kun gane ko laqit bin sabira yana ɗaya daga cikin sahabbai masu tarihi latif shi ne ɗan tsintuwa in gane ko jai baiwa a cikin tarihinsa bacewa ya aka tsintosa kamar yadda muka gani a masarok ko sunan ɗaya daga cikin manyan tabi'ai an swace sani da aka gan sai aka rikice mashi masarok sai sunan ya bi shi ya ce falamma kadimna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da muka zo wajen manzon Allah falam nusadifu fi manzilihi bamu isko sa ba bamu yi daidai da yana a gidansa ba wasadafna aisha ta ummal mu'minina muka yi daidai da aisha uwar mumunai tana nan kala yace fa amarat lana bi khaziratin sai ta yi umarni da a kawo muna khazira shine abincin nama wani abinci ne suke wanda mafi yawancin shi nama ne abinci ne ma'ana kamar misali a haɗa shinkafa da nama sai kasance naman yayin shinkafa yawa ya bambanta da me shi shi dafa shi ne ake kamar yadda ake dafa nama na ta ce sai ta yi umarni da a kawo muna abinci na nama wasu ne atlana sai aka yi muna abincin kala wa utina bi sai kuma aka zo muna da wani ne ke da suna tire shine qina shine tire walam yaqul qutayba alqina shi riwayar qutayba bai ce alqina ba wal qina'u at-tabaq fihi tamr abinda ake cewa alqina shine tiran da yake da dabino a cikin sa kuma ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah ya zo fa kala sai ce hal asabtum shay'an hal kun ci wani abu au umira lakum bi shay'in ko kuma an kawo muku wani abu kun ci kun ga yanda suke girman baki yayi bako babu yanan yana zuwa kai iyali na sun kawo muku wani abu qala qulna na'am ya rasulullah yace muka ce eh ya ma'aikin Allah qala fa bainama nahnu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam julusun haka dai muna zamne a wajen ma'aikin Allah iddafa ar-ra'i ghanamahu ila al-murah sai mai kiwo ya tura ma'ana mai kiwo ya ja ƙananan dabbobinsa ilal mura zuwa wajen kiwo wa ma'ahu sahlatun tai'ar tare da shi akwai wata sahla ita ce jaririyar tumkiya ko akuya tare da shi akwai jaririya ta tumkiya ko akuya tai'ar tana mai an gane ko tumkiya ce tun da tunta an ce tai'ar da an kawo tayar cikina sai ya bambanta maka amma da ba a kawo tayar ba sai ya sai sai a rasa akuya ce ko tunkiya kenan tayar tana ma faqala sai ce ma wallat ma wal ma wallatta ya fulan ma'ana menene aka aihon maka ya kai makiyayi qala yace bahmatun an samu dabba mace kenan tunkiya ce mace aka samu Kala ya ce, Fadbah lana makana hashatan, to ka yanke muna a maimakonta wata ‘yar tunkiya, sun makala sai ya ce, La tahbisanna, ma'ana sai manzon Allah ya ce musu su baƙin nasa, ya ce, Kada ku hana, walam ya ƙulla tahsabanna, bai ce ba la tahsabanna domin shi ne za a iya tsammanin ya kamata ya zo. kenan la tahsibanna maimakon la tahsabanna ma'ana duk ma'anar su guda la tahsabanna la tah la tahsabanna kada ku yi tsammani kada ku yi tsammani anna min ajlika zabahnaha dan saboda ku ne muka sa a yanke wannan ma'ana lokacin da yace a yanke wannan yar yar tumkiyar to dan saboda kada bakin su hana dan saboda so da yawa in kaga ka zo bakunta kaga ana maka wahala sai ka ce da Allah a bari abinda ma aka kawo ya isa to shine sai yace musu kada ku yi tsammani dan saboda ku ne zamu yanke wannan tumkiyar balle ku ce ku hana a yanke ta an gane da kyau ko shine yace lana ghanamun sai ya gaya musu ga dalilin da yasa za a yanke ta lana ghanamun muna da kananan dabbobi mi'a guda ɗari la nuridu an tazida wanda ba ma so su ƙara akan ɗarin nan فإذا ولد الراعي بهمة ذبحناها idan makiyayi ya samu sabuwar aihuwa an gane ko ta dabba sai mu yanke makana hashatan sai mu yanke maimakonta wata tumkiya ba san ko an gane da kyau ba tumakai ɗari ke gare su to sharaɗin da suka sa shine ba za su bari ba su wuce ɗari an gane ko da wata ta da an samu jaririya sai a yanke babba kenan babbar jaririyar ta, ta, zamanto maimakon wace maimakon babbar wannan shine kenan kenan suna karuwa ana yanke su wannan kaman kaman ana rike uwa ne ribar ita kuma ana ne ana cinye ta ko shine wannan to kuma ana cinye ta ne mafi yawanci daidai da baki in sun zo sai a yanke musu wannan duka yana nuna dai yawan kyautar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan qala yace qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah inna limra'atan ni wa ina da wata mata wa inna fi lisaniha shay'an kuma a cikin bakinta akwai wani abu ya'ni albada yana nufin yasassun magana ma'ana kamar yana nufin mace ce wadda kowa yi ma magana take ma'ana duk namijin da ya mata magana za ta kamar ba ta kumiyar ta yi hira da kowa an gane ko ba sai ya za a iya kiranta ba da hausa ballagaza ko kamar ballagaza ce ita a wata riwaya ma cewa ya la ta ruddu ya da lamitin ba ta mayar da hannun da ya shahe ta ma'ana duk namijin da ya mata magana bai mishi za ta yi ta hira misali irin matan da in sun ta kasuwa mai shago duk sai an hire shi wannan shine kenan kenan ina da mata wadda ba kaman ma ba da kowa yi take yi kana sai manzo Allah ce fatallika idan to sakat take nan kun gani ashe irin wannan matan ba matan zama bane dan su da maka mutunci za su yi su ke yi amma kai ke jin kunya an gane da kyau ko manzo Allah ce to sakarta tunda ba ta da kamun kai قال يتي قلت يا رسول الله sai nace ya ma'aikin Allah inna laha suhbatan ya manzon Allah tana da wani ina jin dadin zama da ita shine ma'anar inna laha suhbatan amma manzon Allah fa ina jin dadin zama da ita kusa mafi yawanci irin wannan matan suke tarihin miji an gane da kyau ko wannan shine ke domin da ma da kaga mace tana yawan yi wa maza magana kamar tana da yawan sha'awa ne sai ita kuma mace mai yawan sha'awa mafi yawanci tahi mai kirsun tahi kula da miji don sai an gyara miji ne sannan za a jin daɗin zama da shi ko ba haka ba wannan shi ne kenan da ce mazu Allah ina jin daɗin zama da ita fa wali min ha waladu kuma ina da ɗama da ita ko ɗiya domin lafazi na walada yana iya zakuwa da muke suna da ma'anin ɗiya kala ce famurha an gane ko ya kuri izha ma'ana yi mata wa'azi shine abu na farko wallati takhafuna nushuzahunna ha fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna azwa kashi an gane ko ma'ana to bi mataki na farko na gyaran hali in mata wa'azi fa in yaku fiha khairun fa satafa'al in akwai alkhairi tare da ita za ta yi aiki da wa'azi wala tadrib za'inataka amma fa kada ka bigi matarka tunda bayan wa'azi mataki na biyu ne ake kaiwa a bugu ko hausa ke cewa kwab bai ji bari ba ya ji hoho a kenan in baka ji wa'azi ba kenan ka ji bugu wannan shine kenan kenan in wa'azin ya kiya to in zaka bugunta kada ka bige ta ka bar bika ka dar bika umayyataka kamar yadda zaka bigi baiwarka tunda a ɗabi'ance bayu ana shirgar su yadda aka so duk da musulunci ya duk da musulunci ba wai ya yarda da haka nan bane kama a yanda aka saba ne fakultu ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah akhbirni anil wudu ba ni labari game da arwallah qala yace asbighil wudu'a ka cika arwallah wa khallil bainal asabi' kuma ka tsefe ɗan yatsu ka tsefe tsakanin ɗan yatsu an gane da kyau ko ma'ana ka wanke ɗan yatsu da kyau tsakiyar su wa baligh fil istinshaq kuma ka kai makura wajen shaka ruwa illa an takuna sa'iman sai waɗin azumi kake yi. Hadisi na ƙarshe, haddasana wannan shi ne muhallu shahid, ka kai makura a wajen shaƙa ruwa sai in mi sai yin azumi kake yi, da in ka shaƙa za su shiga cikin makoshi. Yauwa ka a wuce guna da iri kenan. Na, wani karin magana na hausa ke bani labari, ke bani dariya, hanci baya jin daɗin gishiri, hanci bai san daɗin gishiri ba, an gaye da kyau ko? wannan shine ma'ana kamar ana nuhin shi hanci aikinsa shine sonsane amma in ɗanɗano ne wannan aikin menene aikin harshe حدثنا عقبة بن مكرم مكرم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن جريج حدثني إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه وافد وافد بن المنتفق annahu ata aisha ta fazakara ma'anahu yazo a wajen aisha sai ya ambaci ma'anan hadisin qala ce falam yanshab ba a jima ba an ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'ana bakin sun zo ba a jima ba sai manzo Allah ya zo ya takallau an gane ko ma'ana yana tahiya da gaugawa ya takaffa'u yana aje kawarsa da ƙarfi wannan shi dama yanayin tahiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya tahiya lange-lange ko tahiyar takama a tahiya yake da sauri-sauri madaidaiciya wa qala asida asida yace wa qala yace asida an gane ko shi ma nau'i ne na abinci shi a wannan riwaya yace asida aka kawo musu makana khazira maimakon khazira asida aka kawo musu abincin asida aka kawo musu maimakon abincin khariza حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج بهذا الحديث قال وقال فيه يتي أتكن حديث إذا توضعت فمضمد إذا ذاك أرولا توكشاك أما هنش أنغاي لتوكو إذا توضعت فمضمد إذا كي أرولا ككركري باكي wannan shine kenan jayyid a takaice wannan babin yana bayani ne akan shaka ruwa ga hanci kenan ana son shaƙa ruwa ga hanci shaƙawa kuma mai kyau kuma da hacewa wannan hacewar in ka hacike kamar ka hacike dauɗa da take a cikin hanci da shedanin da suke zama a cikin hanci wancan karin magana da muka kawo na Hausawa ina dan kula da karin magana na Hausa dan saboda na lura akwai darasi mai yawa a cikin shi insha Allah darussan mu za ku rika jin karin magana na Hausawa akwai ni bahasi ma da nake so in yi na me yake da suna a kamar karin maganar hausa da tasirin ko kuma naman ce ibarar akwai unwanin na na rubuta shi ne naman ta yadda na kawo unwanin abin gake kamar karin amsalul hausawiya wafakat a hadisan nabawiyya wasu daga cikin karin magana na hausa wanda suke daidai da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane da kyau ko wannan shi ne akwai karin magana masu yawa shi wannan misali na hanci bai san daɗin gishiri ba an gane ko abinda suke nihi a nan shine ma'ana hanci bai san daɗin miya ba dan kaji daɗin miya dan kaji ƙanshin miya ba shi ke nuna miya tana da ni ba tana daɗi ko za ka iya kaji ƙanshi amma kuma in ka ɗanɗana ce ka zubda kenan shi hanci ƙanshin ya shiya amma romon da gishirin ya yi ko bai yi ba sai an kai ga baki جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله